السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى وتر ربيع الأول هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبول آية تدري ودا أربعين دبي wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana da ce da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wanda yau shine darasi na 24 ko 26 ma 26 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana da ce da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa dai ba manta ba jiya an yi magana akan yadda duk mutum yake a wannan gida to dole zai bashi saboda haka in ma wata takama mutum yake da ita da wani abu da yake alfahari da shi to ya bashi kawai ya nemi kawai maganin zama lafiya kawai a duniyan nan da lahira idan mutum ya nemi lahira ya zama kuma da gaske yake to Allah da baraka wata ala sai hada masa biyu ya hada mashi duniyan kuma ya hada mashi da lahira idan mutum ko ya tsaya yana neman duniya ne kawai to dayan biyu ne ko dai ya samu duniya ita kadai ba lafiya ko kuma a rasa duka a yi rasa sa rasa sa sau da ka mu yi kokari mu nemi wancan wuri jiya mun yi baiti da aka yi magana cewa ya wancan da ke cikin damuwa mutum kawai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ya sahibal hammi innal hamma munfaridun أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس أحيانا يقطع بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن المانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله كما نعم ولك mutum ya wannan shine babban abu na haka za ka ga waɗanda suka gane Allah tabaraka wa ta'ala wani ya tambayi wani wanda shi wancan ana ganin shi ma kamar ma haka haka ne aka tambaye shi aka ce wasu mutane sukan yi istighfari ma tun ba su zunubi ba sai sai ai waɗannan su ne waɗanda ake ba lada tun ba su da'a ba domin sun amince sun gamsu da Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin su yi zunubi ma suke istighfari a shi kaga mai hankali baya tsayawa ya gama wai sai to ai ma kama ne ma bayan ka yi shi buhu buhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi fa ma'sumi ne baya zunubin in ma yayi an ce an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta amma kuma shi ke istighfari ya ce yana yin istighfari inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra annabi ya kai haka sannan wani wurin ya ce Allahumma ighfirli ma qaddam ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni diye wannan shi da bai komai mu ba saboda haka dole ne mutum ya yi abin da ya kamata ya tsaya ya yi saboda haka mutum ya ba da kanshi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko motsi zai yi ya tsaya kalli motsin nan daidai ne in ka zauna ka yi shiru ka kalli zaman ne shi ya fi ma ko motsawa mun yi magana nan daga cikin magabata wani ya zo ya zauna a wuri aka ce ya tashi ya ki tashi har rana ta tashi a wurin aka ce an ce ka tashi baka tashi bai ce ai shi tunani yake yi tashin nan da zai yi akan saboda wa zai tashi kuma in ya tashi daga nan ya kafin ya kai can bai san abin da zai faru ba shin zai yi shi ne saboda sa'a ko ko zai yi ne saboda kanshi kawai saboda daɗin kanshi ne sa wani annabi daga cikin annabawa aka yi masa wahayi aka ce masa Allah ya masa wahayi ya ce kulli bi kulliyatika ka sallama man kanka gaba daya ka miƙa man kanka ni kuma a kullaka sai in kasance kawai in zama na sai yadda kake so kuma mu mun karanta cikin muraqaba man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda yayi ma Allah yadda yake so Allah sai masa gaba ma da yadda kake so yace wa kullil muti'ina sannan ka ce ma waɗanda suke masu tsa'a in lam tutuni fala tahrabu minni kai wannan shine kyau irin wannan magana ita ce ta sa wasu daga cikin magabata in sun ji ta mutuwa ma suke su saboda murna Allah tabaraka wa ta'ala yace ka gaya ma bayina masu iman a'a in ma ba su yi a'a ba ka su guje ni kauna ka ga wannan magana ko da ba mu yi a'a ba ma to kada mu guje Allah mu dai zo wurin shi shi ya san abin da zai ba mu sai mana saboda ta'an nan la tadurru ta'atu man ata ta'an wanda ya la tanfa'u afwan la tanfa'u ta'atu man ata ta'an biyayya wanda ya mai biyayya ba ta mai komi wala tadurru ma'asiyatu man ata saban wanda ya saba masa kuma bai masa komi kawai ana so ne a gane wane ne as-salih wa salih kawai wajen kwatantawa wannan yayi sace alamun mutumin kirki kenan an ba shi umarni ya bi qala wannan ya kiri a ce wannan alamun mutumin banza ne an sa shi yaki amma da da'an da rashin da'an ba su ma Allah komi ba su rage shi ba su kara shi to shine na aka ce annabin an gaya masa ya kasance ga Allah gaba ɗayansa shi kuma Allah ya tsaya masa idan yayi haka nan shikenan idan masu da'a su ko a gaya masu ku masu da'a in ma ba ku yi da'a ba kada ku guji Allah ku laɓe wurin Allah ku ta kuka an tambayi wani daga cikin magabata ya ce wai menene abin da za mu yi mu samu kusanta zuwa ga Allah nan da nan ya ce zubar da hawaye ka gani saboda shi ka dauri ka yi abin da zai sa ka zubar da hawaye saboda shi ka ga yadda za ka zo wurin shi da wuri to sai dai fa matsalan ce ka tana zukata idan sun kekashe dan wata rana nan in baku manta wannan tambayi da cijin na malam sani da ke zuwa nan banda ɗayan wannan liman na tambaye shi na ce wai malam me yasa ba ma ganin mutane yau duk shekarun mutane ni ban taba ganin mutanen da suke gungu su uku ko su biyar a ce yau kawai tunanin lahira suke yi sun yi dugun dugun har wani na kuka ka zo ka tadda su ka ce bi ya faru a ce masu kawai mun zauna ne muna tunawa da lahira shine hawa ne bace da kuka ka taba gani ya ce bai taba gani ba kuma nan ba mai shekarun shi na ce to malam ya haifar da haka yace zukatan ne suke kashe amsa dai ba ke da kuce zukatan ne sun riga suke kashe sun zama kamar duwatsu amma ka dubi da makaranta da mu'min salihin ba mutum wucewa ba zai yi zai yi ka duba ba mutum ne ya shiga cikin gida ma zai yi tsada Aki ga barayi ya zo da barayinsa za a shiga shi ya haura cikin gida kawai ya ji daga cikin gidan nan wani yana karatu alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سيتي والله قد آن الوقت lokaci yayi ya fita ya fashe da kuka yace lokaci yayi lokaci yayi dalilin tuba shi kenan amma mu ku kalli qur'anin a sauke shi ma gaba daya malam mutane na kare nesa da Allah to mu kaga namu ma masu laifin da yau da ake yi ma su in ma ka karanta Qur'anin ko ka kira Allah shine ka kara laifi ma babba dan ka gane su dinannun da ma ba taba yin su bane ko kafirai na Makka da da aka yi ana kira da Qur'ani su Qur'anin toshe kunne suke dan kada su ji dan suna ganin in sun ji zai maso ne kada su ji sai su toshe kunnen su ka kalli annabi Nuhu da ya kira yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi mutanen toshe kunne suke yi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ka gani yace ja'alu asabi'ahu fi adanihim wastaghshaw thiyabahu wa asarru wastakbaru istikbara duk lokacin da ya kira su ja'alu asabi'ahum fi adani sun sanya yatsu a cikin kunne wastaghshaw thiyabahu su rufe fuskokin su ma dan kada su gan shi ba saboda kiyayya dan gani suke in sun gan shi wani abu ba za su iya mai ba in sun ji wani abin ba za su iya kaura cewa ba dole su ji wani abin dole sai sun ji sai ya masa fi ku dubi can Qur'anin cewa ya makafiran suna ba sunan su ya kuwa su shawara ta ce la tasma'u li hadha al-qur'an wal ghawfihi la'allakum taghlibun kada ku ji kar ku ji in sun ji akwai to yanzu su waɗannan in suka ji duka za su yi ba ya ka gani ya ka gana su basu doki mai sai su ce in ya karanta kada ku saurara kan ku ji su ko nan sun kama mutum ka karanta su yi ba dukan da basu yi wanda bai karanta ba ma sai su fa ba su san Allah ba to na ka in dai za a yi za ka motsa baki ko ka karanta wani abu to za ka kare ma duka to na ka kaga su balle wasu ba yan karama ba ce munan lalacewa ce sai dai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga wannan musiba Allah ka ba mu mafita da sarkin sunayenka muna tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan wannan dole fusatar da Allah muke waɗannan matsaloli wallahi mun fusatar da Allah ne to haka muna tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hazaru ina yi maku ka shaidi ya ku waɗanda kuka kai ni makabarta an tamshu aw tajlisu alal qubur kada ku rika yin tafiya ko ku rika zama akan kaburruka ولقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رويته دغ ابو هريره الله تعالى مسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله ياتي لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر yace ɗayan ku ya zauna akan garwashin wuta ya dinga kona shi shi ya fi sauƙi gare shi akan ya zauna akan kabari yana gani to ka diba baya makabartar musulmai ne za ka je ka ga yara matasa su ciki suke shaye-shaye wasu ciki suke kaji ma ba ma mutum wai ya zauna ba ya shiga ciki ma ya kaji kai har zina ma an taba kama a makabarta ana zina wani ya kai yan mata kai sai da masu su koma ya zama kaman sai su sun dauka sai makabarta sun dauka sai makabarta nan ne wurin zinan dan a nuna an yi ma Allah fito na fito na karshe da aka ce kakka taka ma kana gani ka taka shi da kafarka kakka zauna sai suka ce bari ma su je su kwanta wurin su yi na kuma to kuma sannan mu rika neman me muka yi inda ma an biye mana da yanzu mun zama abin da ake ce makabaru kana sai dai a ce kana um wasu an yi wasu mutane da wallahi na ga mana ba dan Allah Allah shine Allah ba dan sai dai a ce an yi labarin saboda duk miyagun ayyukan da mutanen farko suka yi daidaikun ayyukan wanda za a ce mutanen annabiwa ne an san su da banna kaza mutanen annabiwa ne an san su da banna kaza kowane bannar shi guda ɗaya ta sa aka halaka shi bannar shi guda ɗaya ta sa aka halaka shi mu duk banne mun haɗa ta al'umma nan kana yi to waɗannan bannakun da aka hada to kaga in ba dan addu'a annabi ba da an gama suna cin albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda shi addu'a ya roki Allah cewa kada a halaka wannan al'umma da halakawa ta gaba daya saboda zunubi haka ce an yadda in ba ka wada shi kenan saboda duk laifukan da wasu suka aka halaka su muna dai wal ana da'u jussati an gama yanzu duk maganin da zai faɗi yanzu ya kusa ya gama sannan yanzu ya kusa daina magana ma ko amma in ka kaɗin ka turanta abu an yi magana tun farko tun daga gabatar tun daga rashin lafiya tun daga kaza tun daga kaza yanzu har an kai matsabarta yanzu an kai inda za a sashi cikin kabari to da an shiga kabari daga nan za ku ji daina magana daga nan sauran kawai sai sauran maganganu abubuwan da za a yi baya ko maganganu an gama yanzu an kai a sa shikenan yanzu shikenan kun gama shirye-shirye duka yanzu an kai masa an yi sallah an biya bashi an yi sallah sannan bayan haka nan an ɗauka a kan kafaɗu an kai matsabarta an yi wa'azi a can an yi kaza an ma ‘yan uwa gargaɗi kada su bi mata kada su bi matan shi kada su bi iyalinsa kada su ce bari su bi shi ta kuka su je makabarta to yanzu shi kenan an isa makabarta a sani cikin kabari in kun zo wurin nan kafin a gama aiki da'u jussati amama qabri ku ajiye gawa ta gaban kabarin istidadan lirrahil al-akhir saboda shiri na tafiya ta ban kwana ta karshe a ajiye nan wanda bai samu yayi mai sallah bai zo yayi wanda bai samu yayi ya zo yayi kowa ma ya zo yayi duk ma abin da za a yi a zo a yi usikum an bi an yakuna qabri lahadan kuma ina maku wasiya kabari na ya zama lahad ne ya zama wancan irin wanda suke yi sai dai lahad munan yana mana wahala akwai wahala kwarai saboda yanayin kasan kuma ga yanayin masu gina masu gina ba su zanka da kirki wasu lahad din nan in za a yi sai a wuni ana yi ba gaba ba ya ji wancan wahala to kuma dama sai ran nan sai rada kawo ka baka bata sannan ka zo ka ce lahad wani fa ya taba rubuta wasiyya shi nan yace in ya mutu wai ni zan mai sallah sannan kuma yana wasiya shi kuma a mai lahadi na ce ka faro aiki wanda wannan ko na yawanci wannan ba zai yi ba da ya warware na ce wallahi in kana za a ma ladi ka tara kuɗi ka kai matsawata tun kafin mutuwar ka su san kirkin ka dan ranar da ka mutu ka je matsawata ka ce lahadi suke su kake so su yi ma ko sun iya ki ba za su yi ba ba san alherin ka ba ka san kuma san komai ba naka kawai ka zo ka ce wai kai ka zaɓa ma lahadi kai me ka zaɓa kake ba matsawata masu makabartan nan fa galibin su a galibiyar su ba ruwan mu da su fa sai da aka yi mana mutuwa ba ruwan mu da su sai da aka yi mana mutuwa sannan muka muka san baka san wane ne ma shugaban su ba baka san komai ba game da su sai ranar da aka mutu hukuma ita ce wai da ta ce tana ma taimakon su wata rana a makabartan shugaban ginan makabartan yayi magana yace alhamdulillah yanzu hukuma tana taimakon mu duk wata muna an sa albashi daga local government ana ba su zunzurutun kuɗi duk wata har dubu biyar duniya dubu biyar su raba su duka eh dubu biyar duka makabartan su raba a hukuma suna taimako addini wasu kace har a masallacin juma'a suna ba da duk wata tuwa da dubu biyar gudunmuwa su ce da liman da na'ibi da ladan da masu shara da kudin dizil dubu zunzurutun kudi dubu biyar daga local government kunji to eh menene so su da bada gudunmuwa ke nan dubu biyar dubu biyar ita ake ba dubu biyar a kawo dubu biyar wani shi da ya gane aka kawo dubu biyar aka ji ana neman lewa zai ce duwanda aka samu a baki kawai dubu biyar duwanda aka ba a baki zai kawo har sai ka zo kana limamin juma'a kana zuwa kana sa hannu an baka dubu biyar dubu biyar kana limamin juma'a to to amma kuma ai mu din ne dai kuma lokacin da hukuma da kanta ita ke ba liman limamin juma'a dubu biyar kuma ranar da wani abu ya zo a rika cewa in an ba shi kuɗi zai cinye ka ga mai yadda za a yi yana da iyali yana da komi aikin sa ke nan kullun nan yake zanne kuma duk matsalolin sun taso a mutu a gaya mai a zo nan a daura aure in gawa ta yi a kawo a daukai har so ake duk gawa da ta zo shi ma sai a dinga kabartan ya je ya komo ba ruwansu da ce shi ba ruwansu da abun ba ruwan shi da gida ina gidan da yake zaune duk ba ruwansu wannan dubu biyar ita ce za a tara hayyar gida kuma sun tashi sai suna girmama malaman su suna girmama addini ka gaya min girmama wanda za a yi musulmin da zai dauko dubu biyar ya baka a wata ko jariri aka ce a ba dubu biyar a wata yanzu a wata ya kai da famfas kada ya ya karar da ita kuma aka bane kamar limamin jumma ake ba dubu biyar kuma ana faɗi ana ta ana ba da dubu biyar na gaya maka wata rana wani har kawo karar limamin gidan shi ya ce limamin gidanki shi ya san ɗalibina ne kuma wallahi yaron da ma da shi ƙur'ani ne ma'addaci ne bi ma'anar kalma wa amma ya ɗaukai a gidan shi ne mai limanci wai yana tafiya bai gaya masa ba sai dai a gana idansa kawai ba tare da ya san nasta zai tafiya ba kuma su suna kyautatawa domin ya shiga GRA sai da suka shiga GRA a ce dai mutanen duk irinsu ɗaya wai an shiga GRA an bincika an gano nawa ake biyan limami akan albashi na kyautatawa shi ma shi ne ya kwaikwaya yake biyansa saboda haka yana biyan shi ma ku don hadzun durutun dubu biyar a wata yake biyan limamin sannan kuma kyautatawa ta biyu da ake maki babba ita ce idan wata ya yi gari ya zafi kamar irin wannan lokacin sai ga kawai ana abin nan dinsu wai sai a za ce idan damuwa ta samu ya zo ya ce da Allah aka yi sallah ya zo ya ga mai gina ya ce da Allah yana so a dan taimaka a ba ta IOU na dubu biyu ko dubu uku sai a bashi cikin dubu biyar din to wai ana mai alfarma wani watan in an yi ya an shi dubu biyun ko an shi dubu uku ba a cirewa sai a bashi dubu biyar din cikakka wannan an taimake shi da dubu biyu ba cire ba shi ne aka kawo ƙara to ne yanzu ka ɗaukan gidanka in har zan je gidanka ai ko gaida ka nike wallahi kai ka ban ka rika ban dubu biyar sai na daina zuwa ko ba na komi in je kawai in je ma salamu in je zan ɗau wannan lokacin aikin banzan in je kai ta ban wallahi kai dubu biyar ba zan je ba da rana ko kuma in je in fita in so ma biredi ni ai koma da shi na fita daga gidan ka gaskiya gaida ka kawai sai kai wa dubu biyar gara an yi je kawai ka fito kai in gaggai za ka ci Allah za ka alheri ba kaman komai ba ko in tafi wata amma limanci ne ma limanci a gidan ka wanda wuri wallahi gara in sallama in rika yi kyauta in san kyauta ne ke yi kawai ni ma sallata wa jaba kai na ai bambanci kawai sai na taso daga wani wuri na zo gidanka to sai in in dai na yadda zan yi a dubu biyar to na yadda ko yi kyauta wallahi zan yi kyauta in tai ina taɓa karanta wa wani gida ba alfahari ba na ga yaran nan suna da kokari suna da himma amma babansu sai ai wata da watanni sai ya gama zan zo sai gudu sai kawai na sallama na ce ko ya ba da kuɗi ko bai ba da kuɗi ba ni kuma zan ta karantar da su ila sai sun kai manyan sai da suka sauka suna sannan na daina wallahi da suka sauka na gane suna da kokari suna da himma in na daina zuwa ba wanda zai dauko zai koya masa abin nan da na bari kuma din aka zo aka dauki wani ya koyar da kannan saboda sannan ni na na kai inda na kai nace na iya na wallahi da na dauka na kai masa wani zai zo ko ba ai wata biyu da shi dai bai dole aka afura to haka mutane suke su ne gasar ne na addini amma da baki zaka ji suna magana duk ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne kawai kana ganin mutane ne su tafi ka wani shu wallahi da ƙarya ne wata matsala na faruwa za ka gani da koronan nan mutanen da suka tsare su ji na mutu wallahi Allah kadai sai ya kasu to yanzu da ba a zuwa ba na samun kuɗi yanzu ya labari to da wani sai ya bugu wani ya gamu da wani ya ce ya labari ya malam yana nan dai yana nan kuwa yana nan ji labari na mutu sun daina kawo kuɗi saboda na mutu wani ma bugowa wani ma har sai da yasa yace ya ci mutuncin mutane a cikin takarda a cikin a cikin WhatsApp yasa a ciki yace to jama'a yana kira wai zuwa ga masu kuɗi ku ji fa wai yana kira zuwa ga masu kuɗi wai su taimaki malaman islamiyya da malaman addini masu ko gani ba yace saboda koronan nan tana jijjiga mutane to ba wanda za ta jijjiga sosai kamar irin malaman islamiyya da malaman addini saboda haka da Allah ke yana kiran masu kuɗi su taimaki malaman addini yan dubu ɗaya dubu biyun nan tana da fa'ida a babba eh to kalma ta ce ribi ya ce a ba malaman islamiyya da malaman addini kada a manta da su a cikin wannan lokacin da corona nan take domin za ta taimaka kwarai saboda su ne dama ba su da abin yi haka a taimake su me yasa bai ci malaman boko ba in malaman boko akwai manya wanda suke koyawa a higher institutions ai akwai malaman primary akwai malaman ibtid akwai malamai duka su ma da suke koyawa kananan makarantu na primary su me yasa ba sa su ba wato su ne dai su suna da sana'a ko su ko ta ɓaci dai akwai yadda za su saboda suna bi gidaje suna koyar da private lessons suna koya ma yara tunda corona ta abin nan wanda yake da hali sai dauko malaman su zo gidan su su koya ma yara private lessons a gidaje shi yasa matsalar nan kullum in ta fado to za ta danna wanda dama bai da karfi ne kawai to da su suna da mafita kama ya sa haka shi kuma zai iya yiwuwa manufar shi mai kyau ce wannan sai na ce ya yi kuskure ya shi manufar shi mai kyau ce ya ga malaman da ke kusa da shi ya ga sun kasa ci sun kasa fita sun kasa abin da haka ya rubutu ya tura shi da Allah ana kiran masu kuɗi su taimaki malamai musamman malaman islamiyya malaman da ke karantarwa to a taimake su da ɗari biyu ɗari biyu za ta making difference a gidan malami ɗari biyu za ta making difference a gidan malami kuma ana haka din muke haka ake tunani za ka ba da ɗari biyu za ta canza ka in babu ɗari biyu za ka mutu da za ku koma ku kalli wannan maganar da muka karanta ta jiya ta isa mutum ma ya haddace ta ba saboda irin waɗannan maganganun na magabata amfanin su ranar da damuwa ta zo ma ka rika maimaita su kana ɗaya da kewa kana jin su kana tunawa yadda magabata suka suka suka daure sau da haka haka muke haka kuma ake kallon mu sai da halin da mutum bai tsammani ya zo ya ga wani abu a wurinka wanda dama shi ya riga ya sa rai ba yadda za a yi ka samu abu sai ya zo ya ganka da shi to sai ka kama har sai ya kasa ma controlling kan shi ma maganan da zai yi ma zai kasa matse ta sai ya zubo maganganun kaji dole sai ya yi magana ya fasa kaji saboda zuciyar shi dama tana kulle da abubuwa da haka yanzu ya zo ya ga abu ya zo ya tarar da baka mutu ba wataƙila ma ya ga abin da yake tunanin yadda yake tsaran zai ganka ba aka yi zo ganka ba ya zo ma ya ga wasu canjis ba wanda da bai tunani to sai ya kasa mamat har sai ya faɗi ma kaji ya kasa rike bakin bakin nan sai ya faɗo abin da ke zuciyar shi kaji saboda haka abu ne daga Allah ai abin da zai sa ka gane abu al'amarin Allah ne wato yadda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shiga makka annabi ya ci nasara ana ganin fada ya kare ya kara komawa madina ya tarar da yahudu a ciki suka dinga kulle kulle kulle amma kuma annabi ya ci nasara a wannan wannan zai nuna ma kai lalle al'amari a hannun Allah yake wallahi in ba ka ba annabi da bai ci nasara ba annabi da bai ci nasara ba dai shirin yanda aka yi manzon Allah a Makka da shirin yanda aka yi masa a Madina wallahi ba ainihin manzon Allah ma ya rayu ko wasu su ba sai shi ba a waɗannan garuruwan amma kuma da yake abin hannun Allah yake ka gani kuma sahabban su suka taso suka ci gaba da aiki aka yi aka yi aka buga aka taho ba inda sahabban manzon Allah suka shiga suka sha wahala kuma kaman wajejen mu barbar din nan mu Afirka ba inda suka sha wuya kaman mu har sai da aka ga mana maganar nan sai da mun karanta a lokacin Umar dan Khattab har sai da aka sallama aka ce kai barbar la khaira fi kai wadannan mutanen kyale su kawai a rubuta su saboda an turo wannan sun kashe an turo wannan sun kashe sai da suka kashe Afirka nan aka kashe sahabbai sama da shida diga-digai wannan ya zo a ansa abin nan a dawo a kashe shi wannan ya zo a ansa a kashe ko kuma tu bin nafi aljuhani shi ne na karshe kuma shi ma yana kashe shi ya zo da wannan ya zo wannan ya zo ya aiki ya aiki sai an gama zai su koma inda suka taso barbar la khaira fi da an kyale mu a lokacin Usman bin Affan ne Usman bin Affan ya ce mutanen nan kada mu kyale su a ƙara komawa a fafata da su ba mamaki a samu wasu su amsa ko da wasu ba su yi ba wataƙila wasu su amsa aka ƙara dawowa wallahi ba da aka nan ba damu damu kam shi kenan da mun ga da mun ji addinin nan ba da ware mu ma za a yi daga bas nan da nan mu da shanu kawai a haɗa mu daji ba mu da amfani amma da yake Allah ya sa sahabban manzon Allah alkhairi ne abun nan din ai wannan kadai ya sa in muka kalli sahabban manzon Allah mu jinjina musu mu masa mu rika cewa radiyallahu anhu saboda sanadiyar su wallahi sanadiyar su muka yi addini ne in ba da haka nan da mun bai suka daukai suka yi yadawa suka yace a koma a koma fafata dan ka je wuri an koro ka kada ka ce shikenan koma kara fafata aka dinga turo mutane malan jigajigai suna zuwa suna kira Allah ya sa kunna ita auren ba ta wada shikenan halinmu mun ka auna har yanzu irin hali kenan mugayen mutane mugaye yanzu yanzu nan ka duba kwanaki nan muna ta magana mu an muna cewa ashe dai abu kudai amma kuma haka ne an ce an ba da gudunmawa an ba da taimako an rarraba a jahohi an ce har to ne yanzu ma na dawo na fara jin tsoro da suka ce har yan firamare an ba su nan to ne yanzu ma ina ganin karshen ta har kowace jiha an yi lissafin har yau an ba su kayan tsiri tun da da mu muna ganin ya aka yi aka ce an ce muna ta kai kaga taimakon wannan ya ce bai gani ba kai kaga taimakon ashe taimakon yana nan a jahohi kowa an ba ya ya kai ya zuci a sai yanzu mutane da suka gani gane suka rika fasowa suna abin nan kuma yanzu sun zo suna ta kare kare wata jihar na cewa wai suna shirye shiryen yadda za a raba wasu na me yasa ba ku gaya mutane kayan ku na nan muna shirin yadda za mu raba muku me yasa ba ku kwace mutane ba ko ku an dauke mu wawaye ne kawai kanu dan ma gane magana wasu jihohin kuma sun ga ana fasawa su ko sun fara raba ka dubi ba irin wannan wannan yanzu dan Allah jama'a in muna da hankali wanda aka ba kaya kyauta ya baka bai baka ba shine zai dauna ce baka ko zai ma ku kara su dawo su kara na ya fito ba ku wanda aka ba kaya ya baka aka aiko shi da kyauta ya kawo ma ya hana ka wannan ne zai dauka daga cikin aljihun shi ya baka mutane yanzu sun zo sun zo sun gane abu kawai sun shiga suna ta fasa suna ta fasa suna ta fasa ka dibi irin yadda ka dibi kayan da ka ji wasu na cewa wai wai wasu ma hatta su kai dan su dauki dai mutanen shanu wai suna tsoro fa kada fa mutane su je su takin zamani wai su fasa so din da aka aje taki su bude su ce su ce shinkafa ce su dauka saboda mutane an riga sun san har sun ba sa iya bambanta shinkafa da taki ne wani abu sai gani wani da ya taka wani wallahi sai ka gaskiya mutanen da wallahi ta mutan babu da bambanci da tabi har yanzu wai mutum ya shekara ashirin bai san taki bai san shinkafa ba kada kada ya dau taki zai dafa a gida ya wasu kuma sun ce a a kayan ne sun kusa isyari ko kada a ce akwai wanda suka yi isyari ko ma sun yi isyari dama sun kusa mutuwa mutanen kafin masu ba ka gara ka ce wata ne su to su zuwa a fiti ko to a ji ka yi program ne ko yawwa na zan jara ne ka turo mai inji abinda kuka ce wai su hankali ba to tun da to yanzu kai yanzu magana nan da Allah bata kwance juna ba wannan sun ce suna shirye-shiryen su raba wasu sun ce to kayan ma sun kusa isiyari to da in sun isiyari din ne za ku ba mutane kuma me yasa aka aje su an san za a isiyari za su isiyari din ba sai su a sauki a raba su ba da wuri a shi ne raba su kar su isiyari ko ku a bar su isiyari su lalace a banza da gaskiya fi kyau kafin a ba mutane kai wannan baiwa Allah ashe mun dauki alakin ta mun muna ce bata bada ba ashe ta ci ta ba ta fito kuma yanzu ma na kare ta yi magana ta ce to ita na ruwan ta su dai sun ba jahohi jahohi su alhakin su ne su ba jahohi ba su zo su raba da kansu kowace jiha sun ba ta nata kowace jiha sun ba ta nata ka sun sa ne? ka kara fasa su din ma fasa za su yi ba su ma ba sa jin yunwa wanda za a sa tsara akwai wurin da aka fasa suna cewa mutane ku shiga hankali ku shiga hankali ku shiga hankali ku shiga hankali ehe to su na ɗebo wani in ya ɗebo bai tunani sai ce ofisa kuma ga na ku sai kuma ku buhu sai thank you ho thank you thank you ho samu na can a mota su ba sa jin yunwa su ofisoshin da za su tsaro su za su ma gaya mutanen wallahi wajen aka baki tsaron na yanzu shi ma yana jin yunwa yana iya zuwa ya gaya mutane ya ce to kun ga yadda ake a jihohi ku wawaye ne ku zo can yana nan a wurin za mu kauce mu ba ku wuri ko fasa amma ba you remind us to ku tuna kuma mu ba ku tuna da mun ku debo moto moto kuma kuma ku zuba wani abotan kaga ruwa suka zuba mota suka kai gida ba zai gani da gura ba sai ruwa ba zabo ka san gwamnati wato zalunci ne dorewa wallahi inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan yi ma azzalimi jinkiri amma fa ranan da ya damkai wallahi ba zai kuce ba ka kalli nan yanzu an fasa wuraren nan ana ɗiba yanzu mutanen nan hukumomi suna kokarin su kare kansu dan a ce ba laifi su kai ba to ranan da aka je lahira kuma sai aka naji abin da za a faɗi a can tunda nan mutane in an yi malkodiyo an masu wayo sun yadda ba su gano ba shi kuma Allah sai in ga yadda za a yi mai wayo ya zama an boye mai abin da shi alimul gaibi ne wa shahada ya san bayyana da boye in ma me yasa aka aje me yasa aka yi zalunci me yasa duk komai ya sani kuma mu ce ga wanda yayi ba amma dai mutum ya nike tanaji abin da zai faɗi wurin Allah al'umma na cikin wani hali kayan abincin nan ka kalli irin yawansu da za a zo a ɗauka ba yadda za a yi a biya bukatar kowa amma dai yadda a nuna wannan stock da an rarraba shi karanci dai a samu ɗaya bisa uku mutanen garin sun san san an yi kowane gari haka ji aka ai ɗaya bisa uku misali a ce sun san an yi ai ka gama wanda ya samu ma za ka ji daɗi ka ce eh to ga yadda an yi rabonka ne kai babu ko kuma an ga cewa kai Allah ya rufa ma asiri ne ba a baka ba aka ba wanda ya ka ba amma gaba ɗaya ku zo ku kulle kaya sai mutane su gano su dinga fasa kuma sannan maganganu yanzu la ta'addu wa la tusa dalilai ba iyaka wasu dalilan ma in ka fara ji baka so ka ji karshe saboda in ka ga kai su karshe ka zama wawan karshe ka ce an mai da kai wawan karshe saboda wasu maganganun ana yi bayana su ana warwarewa ana yi su bayana warwarewa kamar igiya ce an yi wata ta ta warware ta baya amma dai Allah shi ne ya san daidai ba a ce mu zama alƙalan kowa ba kowa zai je gaban Allah kuma zai bayyana yadda gaskiya take a can ba koyi koyi rana Allah ka ba mu mafita shi yasa kawai ake so mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk halin da zamu samu kanmu Allah ya ba mu mafita a ciki kada mu akai lokacin da zamu dogara ga wani wanda ba Allah ba shikenan to mu dai koma can wannan shakku kenan ya saboda an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam allahadu lana wa shakku li ghairina lahadu shine namu annabi ya ce su wa shakku li ghairina shi ko shakku na wasu mu ne to wasu mun nan ko ko wannan maganan malamai sun yi ta magana akai wasu suka ce wannan annabi ya faɗi magana ne akan abin da aka saba dan ko a lokacin makka shakku suke yi madina ne suke yin lahadi kaga kenan ya nuna ba laifi bane yin abin sai dai kawai an faɗi abu wata rana mutum yakan faɗi abu da abin da abu ya saba amma kuma halal ne kamar yadda aka kawo damo ya ce shi baya cin damo aka tambaye shi Khalid bin Walid ya tambaye shi yace yace haramun ne cin daman ya Rasulullahi ta ani ban dai san shi ba a wajen mu mu wajen mu ba ma shi da yan barno suke cin damo sun da su kawo da wasu ke an da wannan wannan zuwa zuwa ke kawo da mu saboda haka aka ce yace mu ba mu san shi bane a wajen mu gaskiya ba mu san shi ba Khalid yace mu ko tun da ya ce ba haram bane muka bude kwano a gaban shi muka dinga karba ya ce ne dinga farkar roman nan ina ta gaban annabi ko bai ce bane komai ba bai nuna wani abun nan ba kaga ya ce ni mu ba mu san shi ba wajen mu to sannan kuma wajen abun nan wajen duma kabewa kabewa da abun nan din shi kuma aka kawo abinci sai aka ga yana ta zurfi yana tsinta yana ci aka kawo nan aka ga yana so ha anas ya ce shi bai son su amma da ya ga annabi na ci sai kawai sa mu kanshi son su shi ya rika ci dan ya san tun da ya ga annabi na cin su akwai wata fa'ida a jikin su saboda haka shi ma sai da annabi yana cin sa kaga ba ta yi sai kun yi ba ba ta yi kuma abin nan ba akwai irin wannan kuma lokacin da aka ce an yi rigima ma game da wani irin kabarin za a yi masa shakku kaga a inda a ce sai lahadin za a yi da wannan magana da ba za a yi gardama ba to sai aka ba aka yi sabani shakku za a yi masa yanzu ko lahadi aka ce madina dai lahadu suke yi makka kuma shakku suke yi saboda haka sai aka yi ta sabani to wani za a yi masa yanzu wasu suka ce a ai dan makka ne shi madina zuwa yi saboda haka ai masa shakku irin wanda suke a garin wasu suka ce a ai tun da ya zo nan garin shi ne kabarin nan ma ai azalin sa ne maman sa ba daga nan take ba saboda haka kuma lahadu ake yi nan kuma inda ya mutu nan za a yi masa irin wanda ake a nan za a yi masa aka ce to aka yi ta gardama kuma wannan kaga zai nuna mana ƙaryan waɗancan maganganun a ce annabi ya taso bayan shekara dubu har da ɗari da wani abu ya ce wai ya zo Morocco ya yi wani magana bayan yanzu ga shi nan a cikin ɗaki ana gardama irin kabarin da za a yi masa tun daga wanka aka fara gardama a cire mai kaya ko ba za a cire mai kaya ba yana kwance bai magana ba bai ce ku cire ba bai ce ka ku cire man ba bai ce a yi man lahadu ba bai ce kaza ba aka gama wannan rigiman aka dawowa zai zama shugaba gashi nan bai ce ku naɗa abubakar ba da ya ce ta zo ta ce a ba ta gadon ta bai ce ba a ba ta gado ba ya faɗi kuma ta datsar da ya kira ya faɗi ya ce mu jama'a annabawa idan mun mutu ba a gado ba ma gado abinda muka bari na musulmai ne ta ce ta zo ta ce a ba ta gado kaga duk waɗannan muhimman abubuwa ne da annabi zai magana da annabi kamar sai masa abban sa magana ya ga masa yadda za bai yi magana ba sai bayan shekara dubu da wani abu sannan ya zo Maroko ya magana kuma a ce ya kazatan ma ba a mafarki ba ya kazatan a farke ya magana a ba jama'a na to ka gani to ka gani to duk wannan rikicin aka ta kashe musulmi bai magana ba yace a bari yace kai ne baka da gaskiya a bari saboda ka gani kuma har a wannan lokaci in ka duba cikin wannan ismamul wasa a cikin sai da aka ce har sai da aka zo kai bari dai a je wajen iyalinsa ko za a samu mafita ta ce waye bai da gaskiya ta ce muawiya sahabin annabi ne sahabban nan gaba daya annabi ya bar duniya ya yana yabar su ya ya yadda da su ba wani wanda zai masa hukunci da yau yana nan shi kadai zai yi masa hukunci sai ga mai gaskiya ga mara gaskiya amma mu iyalinsa ba mu yi masa hukunci daga baya aka zo aka shushuta magana aka ce ai Aisha tana kin Aliyu saboda Aliyu lokacin da aka zo aka ba Annabi za ka Annabi yana damuwa game da hadithul ifki wanda Aliyu ya ce mace ta rubuta ita kawai ki tanzo wata sai ta ji haushin shi maganganun nan in ka duba cikin wancan al'awas min al-qawas min al-awas awas min al-qawas ko ka didi ba na ban ji ba eh shi in ka diba cikin nan za ka ga rikice rikicen duk da aka yi ta rikicin nan ga yadda abubuwa su saboda haka dole ne ya zama na to kaga bai zo magana ba to sannan za a zo a ita ta ce Allah ne kada zai hukunci tsakanin su shi ya san wanda ke da gaskiya mu kawai ina ya kama sulhu ko da haka mutum ya rika karanta irin wannan abubuwa sannan ya ga ya tunani wa an yakuna mustawiyan ala al-ardi kabarin ya zama daidai da kasa لما حدثنا أبو أي حياج الأسدي رضي الله عنه سود أبونا أبو حياج يبام الأباري يتبعثني علي رضي الله عنه وقال لي وترانا علي يا أيكيني يتيمن أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ina aikenka ne akan nima abin da manzon Allah ya aike ni Allah ada qabran mushrifan illa sawaitu kada in bar wani kabari da ya tudu ya bisa sai na daidaita shi wala timsalan illa tamassu kada in bar wani mutum mutumi face sai na shafe shi gunki in an yi a shafe wal ana yanzu kun gama kun duba yanzu abin da ya rage alluni fi qabari ku zura ni kabarin nan yanzu ku zura an gama yanzu ku daukan ku na safiki in shakku ne a saka in ma ladu ne ku zura wa antum taquluna lokacin da za ku sani kabarin nan kuma a yayin da kuke sani kuna cewa bima jaa fil hadith al marwi an ibn umar radiyallahu anhuma rika fadin abin da yazo a cikin hadisin da aka ruwaito daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa da fala yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza udkhila al mayyit al qabr annabi ya kasance idan aka sa mamaci a cikin kabari ya kace bismillah wa ala millati rasulillah wannan shine sunna ba in an dauko mutum za a sa kabari sai mutane su la ilaha illallah in kai ma mutum magana sai ce la ilaha illallah ce ba kyau a la ilaha illallah tana da kyau amma kowane abu da wurinsa me yasa in ka zo shiga bayi baka ta to la ilaha illallah sai ka wada wannan kowane da wurinsa in ka zo shiga bayi shi yasa Sheikh Wahid Abdul Salam Bali cikin wancan littafin nasa al-kalimatu nafi'a fil aqtar shaya sai dai magana yace mutane da yawa masa wannan sai su kai a a kowane da wurin sa in ka zo yanka aka ce ka ce bismillah ka tsaya in ka zo shiga bayi ka ce bismillah ka wadi sauran abin da ka ce in ka zo shiga masallaci ka ce bismillah ka wadi sauran abin da ka ce amma in ka zo karatun qur'ani sai ka ce bismillahir rahmanir rahim shine za in ka zo cin abinci ka ce bismillah ka tsaya iya nan to inda aka tsaya da kan nan nan zaka tsaya amma in ka kawo naka ka tsara ka ce bismillahir rahmanir rahim a lokacin da zaka ci abinci ba sai ka ce haka ba bismillah ka ce ka ce ka tsaya ka tsaya nan to wannan shi ma haka yake in an zo sa mutum kabari cewa ake bismillah sai a tsaya nan ba a cewa bismillahir rahmanir rahim a zuwa karshe ba annabi haka yake a ce ba ba ku wanda ya fi mu son kiran sunan Allah kamar manzon Allah saboda haka bismillah kowa in an dauko gawan nan ana zurawa kana gani an sa shi sai ka ce bismillah wa ala millati rasulillah shikenan abinda aka ce kace su kuma masu rikewa su kama rikewa har an ce in an zo an shirya wannan abun an shirya wannan abun dan uwansa na kusa wasu suka ce zai iya a matso kusa shi ya ɗebi ƙasa ya watsa ta ɗaya ya watsa ta biyu watsa ta uku shi kenan wasu suka ce ba sai ya ce so wasu suka ce a'a zai ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shi ma an yi ta baganganu akan wannan da yawa to haka dai in dai aka yi wannan an yi babban fa idza dafantumuni idan kuka gama rufe ni unzuru a intaziru inda kabari ku jira a wajen kabari in an gama rufe mutum ana so ƴan uwansa ko na kusa da shi ko aminansa waɗanda dai suka san suna da kusanci da shi wanda dama a rayuwa in ya gansu yakan ji daɗi suka tebe masa kewa to ana so su tsaya kan kabarin nan ko kowa ya tiya duk ya gaji su sai su tsaya sai su jira hatta asta'anisa bikum fa ujiba rusula rabbi har in tebe kewa da ku in gama amsa tambayoyi na kaga yanzu misali mutum ko ba shi zai tsaya ka jarraba ba in ya raka ka yana waje kai kana ci kana jarraba kana jin wani karfi to balle lahira nan ana so su jira kamar yadda Amr bin al-As ya ba da ƴaƴansa umarni ƴaƴansa ya gaya ba in ma wani ba zai mai ba ƴaƴansa yace idan na mutu kuka kai ni kuka sa ni kafin ma in mutu yace ku dauka ku kai ni masallaci saboda na ya fi kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na bar muku gidan gaba ɗaya ku kai ni masallaci yace in kuma na cika daga nan kuka kai ni makabarta aka gama saniyar kabar to ku jira akan kabari na kamar yadda za a yanka rakumi a raba namai a gaba wasu suka ce za a iya yanka rakumi a gama cikin minti talatin ko minti arba'in ko arba'in da biyar an gama to yanzu in ka jira a makabarta irin wannan wani ne za ka gani wanda kake ganin kamar ma ba ya ba ya mai sai kai zo ja ka kawai mala bakar ya ce ma ko mala bakar ya hakuri ai ba dawowa zai ba kai hakuri kai hakuri sai ya ja ka shi yana ganin rashin hakurin ka ne ya sa ka tsaya ka kasa yadda za ka yi ma sai ya ja ka kuma wannan wai shi ne mai kirki sai jage ka daga wurin to in ka tsaya nan ko kuma a ce wani abu kake so kai a ce ka in koma can daga gefe ka san yanzu duniyar nan fa ta lalace kada fa ya zo ko lifafa zai tono ko lufafa zai tone ya tafi da ita kaga akwai waɗannan matsalolin mutane ba gane ba ka bar shi kawai ka tafi ka kaje ta kai mai addu'a da zaka yi mai dan kada ya dawo wata matsala musamman ma kuma yadda da dare ne a ce zan kai mutum bayan isha'in nan kuma a ga kai ka tsaya ta ka kai karfe tara a kan kamarin karshen ta sai ka ga wasu na zagayawa ka a je a gano kada fa ko an shirya wani abu ne da kai saboda abu ya ɓaci ko ziyarar yanzu makabarta a ganka kana yawan zuwa makabarta da daddare akwai matsala ko da sassafe kafin kowa ya tashi ka ce ka zai ziyara wallahi akwai matsala to dan kada ka je yi addu'a za ta kai masa kai masa addu'a in an zo wasu cikin dino suka fito sai mutum tun da abu ba dole aka ce ma sai kai kaza ba sai ka juya ka kai ka komar da shi wani wuri inda zai fa'ida kamar yanzu ne masallatai ka gani yanzu nan nan nake ga muku zama masallaci mutum ya daɗe ɗin nan to yanzu ni na gano yanzu ka zanna a maka kai kadai ina yanzu da na ga kawai kwalai da ni ma ya kwata kana shi don tun da yanzu an fara kwanto ya wuta masallatai biyu ga wani can sabo an yi a wannan an je gaba ɗaya an kwashe dukkan abin da aka sami lantarki to kuma nan kusa da gida na jiya muna zaune ne da wuri da rana sai na ga wasu a waje suna ta magana shi muna magana da shi bayan an yi sallah azhar sai suna ta ko da kin suna maku tabarma ne a waje ku zauna sai wata ne yace ba daidai bane wani ya sani yace a ba ba daidai bane da abin nan ba sai na ce mai a to ku bude fatan mana in mun fito mu dace sai yace abin da yasa ai abin dan nan ba dade ba wani suka zo da ra suka hau sama suka kwance duka wayoyin mutan suka kwance duk wutar da ke sama gaba ɗaya suka dade to yanzu ka zanna a baka kai kadai kaga kawai za su rufe abin su ka fito sun da wasu ga sun fata abu ko da ba kai ba ne a ce to aikowa da izawi ba aka bari a masallacin nan shi kadai shi ne ya fita daga karfe sai an ji an tambaye ka ya faru ko ba a tunanin kai ne ka kwanta a wannan wallahi sai tambaye ka balle mutanen mu yau ba da kirki ba wurin su yau a ce al'umman mu sun kai inda za su yi mutum shaidar da za su za a ce kai wannan abun ba zai yiwu a cewa da ya yi shi ba ko an yi an bayyana su dawo su ce mu dai mu mai zaton zai yi ba kana ganin akwai wannan dade yanzu mutane da an zo aka yi ma magana aka yi ma wata magana aka ce ta aka ce in da sun ce ta da ma ko ranar nan kun ga ito da wata sabo kula ya kafa a ce da ma nan ya samu kuɗi wallahi ta ga tunda mutane yau sun shige in ka canza riga so suke sai sun san yadda aka yi ka samu kuɗin da ka canza riga to balle ka kai abun hawa kana tafiya ta zaganka da abun hawa malamin islamiyya fa na gaya muku shekara ashirin yana koyarwa a makarantar islamiyya yana zuwa ƙasa ya koma ƙasa ba ruwansu da shi amma ran nan Allah ya buɗa masa suka ganki da mashin sai ka kafa kwamiti aka ce a bincika ya aka yi malam ya samo mashin ya sai mashin shekara ashirin ko yana yake da makarantar shugaban makaranta amma a bincika wataƙila an kawo kuɗi ne ba kowa ya riki kuɗi ne aka kawo kuma na san wurin da kan dubu ashirin ma aka jirgima wani ya zo ya ce shi ba ya zo makaranta ba kowa amma ya tadda wani ya bashi mako kuɗi har dubu ashirin bai sani ba ko ya sa a cikin asusun makaranta aka ce aiko bai sa ba daga nan yi mata ta dubuwa ce wanda ya kawo ta shi ba sai da ya buga ya ji to naka mutane aka su to aka nada kwamiti wallahi malam inda mutum yana kallo wasu abubuwa a ce ba Allah ke kallo wallahi mutum na zai ce kai kaga karatun nan tunda dai ka riga ka yi dan yi abin da kai to bari ka zauna kai kadai kawai kai ta cin abin da kai nan kai ta koyon sauran abin da zaka tsara koyo har ka mutu da abin ka kai kadai dan kwanaki sai da naji wani yana magana wani malami abin da malamin nan bai da wurin aka kore daga gidan da yake baya magana a biya ba a yana da wani kango da ya fara yi can wurin sai aka ce an gano ya ɗauki kuɗin makaranta dubu ɗari uku sun je sun yi rufi sun rufe wurin sun tashi sun koma sun tare aka ba ka ce mutanen da suka tara kuɗi sannan kuma ka zo ka ɗauke masu kuɗi ka je ka yi dama ina ma ka samu na farkon da kai gini za ka so ake ka zo ka gama rayuwarka ba ka da komi ba rigar kama ta yayyage wani ya sa taki ya gaje ya ɗauko ba ka yace kaza ka je ta yi ma yawa kai ta zuba wa wuyan ya zuci ya yi ma yawa komi ya yi ma yawa ka yanke nan ka yanke nan taki ka jajjona kuma yana nena ta shi ya baka ka amma ba rigar nan ta yi ma kyau rutar da kai Allah dai ba mu da kawai mutum ya yi kawai saboda Allah ka yi ikhlasi kawai kai mai talla ne dan ka dau kayan nan Allah ya sa aka yi talla aka saya shikenan Allah zai baka lada kai talla an saya in ba a saya ba kuma sai ka roki Allah ya biya ka ladar talla an dora ma kaya kai talla ku aksiru bayan kun sanya ni cikin nan kuka ce yace ku jira wa ujibu rusula rabbi sayahduruna ilayya lis-su'al wadanda za su zo wurina alladhina sayahduruna ilayya saboda za su zo wurina lis-su'al واسأل الله لي التثبيت روك من الله يثبت الدهر شينا واستغفروا لي ينما من غفر أولين دكوك سينا واكثروا من الدعاء يويت الدعاء عملا بما جاء في الحديث saboda aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi ruwiya an Uthman bin Affan wanda aka rawaito daga Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya kasance idan furiga min dafanil mayyit idan aka gama rufe mamaci وقف عليه في النبي سيأكل قبر فقال استغفروا لأخيكم كنيما متوقنك غافرا wasalu lahu tasbita ku ne ku roƙa masa Allah ya tabbatar da hakkinsa shi yasa Allah ake cewa wa tabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allah ka tabbatar da harshensa fa innahu al-ana yus'al domin yanzu nan nan ana tambayarsa wa haka za ta kuna al-mahabbatu li wannan shine cikakken soyayya ta yadda mutum zai mutu in kana son shi da gaske ka tsaya kai ta nema masa gafara kai ta nema masa Allah ya tabbatar da harjarsa wal wafa kuma shine cika alƙawarin da aka yi na zamantakewa haitu inna hadhihi sa'a hiya sa'atul wada domin wannan lokaci shine lokacin ban fara wal firaq da rabuwa allati la raja'ata ba'daha wanda ba za a ƙara dawowa ba in an yi wannan rabuwar aka riga aka rufe mutum a makabarta shi kenan an rabu wala multaqa ba a ƙara haduwa illa fi yawmil mi'ad sai ranar lahira sai kowa ya zo wa inna laha min al-athar fi an-nafs al-muhibba wal mu'tadira a wato wannan abu wannan wa inna laha min al-athar fa min al-athar fi an-nafs wannan abu tana da tasiri a rai annabul muhibba rai wanda yake son wannan san akwai soyayya tare da shi wal mutabira al aqar al kabir wal bali wanda zai iya mai lura zai ga abun tasiri zai ga abu babba wanda kai kololuwa ka ga mutumin da kuke tare da shi jiya gashi nan yau an sa shi a cikin rami an rufe tun kana ganin sa tun kana ganin sa ka daina ganin sa ka tsaya ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a ka jiya ka taho ka baro shi a wurin wani lokaci har sai ka ɗari ka waigawa ka ga wai yanzu da gaske ne fa ka baro wani a wurin nan kaga kamar zai taso ya biyo ka sai ka ga aka kai gida bai biyo ka ba a je gida kuma ana tunanin abin nan wai da gaske ne wane ne ya mutu yanzu baya cikin gidan nan sai gobe ta yi ka ji dai shiru in ba ya sa'a ba sai gobe da safe yaro karami ko yarinya karama ta mai da maka abin sabo domin sai ya leko ya zo ya ce ina baba bai dawo ba har yanzu daga nan kowa ya kara fashewa da kuka ko kuma inda ka saba aje biredi yau su taso da safe kawai su ga ba biredi yaro karami ya tace ce wai ba biredi har yanzu a tada baba bai san baba na can ba wal balik faqad athara hadha al mawqif fi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga irin wannan matsayin ya yi tasiri ga manzon Allah shi kai sai da irin wannan halin in an sa mutum kabari ya tada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rai sai ce ta hankali ya tashi lima ruya an an barra radiyallahu anhu annahu qala kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janaza mun kasance tare da manzon Allah a wata janaza da aka kai wani matsawarta وجلس على شفير القبر النبي يزون على شفير القبر أباكين جاب القبر باكين رام القبر النبي يزون فبكى النبي يكوكا يكوكا يكوكا حتى بل صرح النبي غير يجيك كذا دكي جوش حوائز سكجيك كذا ثم قال sannan manzon Allah ya ce ya ikhwani ya ce ya yan uwana da misali hadal yau kun ga saboda irin wannan rana fa'idu to jama'a ku tanadi kowa ya tanadi saboda irin wannan rana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi kuka yayi kuka yace yana so ina labari a ce akai labari zuwa ga ƴan uwan shi sahabbai suka ce ba mu ne ƴan uwanka ba yace ai ku sahabbai na ne ai ƴan uwana su ne waɗannan da suka zo ba su ganni ba ba su ji labarin ba su ganni ba ba mai samun ne ba amma suka imani da shi وهكذا يجب أن تكون القلوب المؤمنة هكذا زكاة مؤمن زكاة ما إيمان يكما تسكفا جاء وأن الرانا التي ترجو الله ورحمته wanda suke fatan haduwa da Allah suke fatan samun rahma Allah tabaraka wa ta'ala wa takhsha iqabahu suke tsoron azaban Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya tabki ala anfusiha lituhasibaha ay ala tafsiriha rai mai hankali shine wanda zai rike makanshi kuka da kanshi yana makansa bincike yana ganin me yayi ina sakaki ala taqsiriha akan abin da ya tantanta in yi ban yi ba abin da ya tantanta ki ba ki ba sai ki kuka wa tafriqiha da sako sako da mutum yayi sakaki shine tafriq mutum ya rike makanshi fada da kanshi akan sakakin da yi fi jambillah abu game da abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala wa adam ta'diyati shukri lillah wa mutun ya rika ganin cewa shi da kanshi ya rika zargin kanshi cewa bai gode ma Allah ba abubuwan da Allah ya yi masa muna cin arzikin Allah kullum taimakon Allah na sauka daga sama muna cin arzikinsa muna cin arzikinsa muna amfani da arzikinsa ko da iskan nan ka auna ka gani yadda muke amfani da shi to amma kuma muna cin arzikin sa kuma zunubi ne ke hawa daga wurin mu yana zuwa sama rahaman sana saukowa mu ko zunubin muna hawa mu gode ma Allah ala ma habaha bihi akan abin da yake mana abin da ya mana kyauta abin da ya mare kyauta da shi min na'amin kathira la tu'addu wa la tuhsa da ni'imomi masu yawa waɗanda ba iya kirga su ba iya kididdiga su wala tabki ala ma qad ala man qad mata kada mutum ya koma yana kuka akan wanda ya mutu kaga wannan kun saba wannan kana son shi wannan kina son shi wannan kana son ta ko mama ce ko baba ne yanzu an riga an kai shi makabarta an sa a cikin kabari to yanzu ba shi za a yi makuka ba mu ne za mu yi makan makuka mu da muke raye shi da ta gama in ya samu ya samu in an yi haji amfani sittu da auka ba hudun nan shekarun nan yau an gama su shekara sittin ko saba'in mutum ya yi da an sa shi kabarin nan ana tashi a kabarin nan ba sai an sha wahala ba mutum zai gane ya ci jarabawa ko ya faɗi ko ba yadda za a yi a dawo mutum yana jin takun mutanen da suka aje shi yana jin maganar su ya gane matsayinsa ya ci jarabawa nan ko ya faɗi sittin din nan an ci riba ko sun tafi a banza ana tashi din nan zai gane an faɗi ko an ci jarabawa ko an faɗi shi kenan to da aka yanzu ba mu ne shi lashi ta kare kawai man ba ta fakat kamar kiyamatu wanda ya riga ya mutu kawai shi kiyamar ta riga ta tsayi shi ne ne ce fa man mata fakat afda ila rabbih wanda ya riga ya mutu fa ya riga ya hadu da Allah ya riga sun gamu da aka ce inna rabbaka labil mirsad yana nan a madakata in an riga an mutu yanzu mutum ya riga ya hadu da Allah kawai in dai alkhairi ne an samu in sharri ne an hadu da shi Allah ka tsare mu saboda haka ila wa qamat qiyamatuhu shi kiyama ta riga ta tsaye wantahat a'maluhu ayyuka sun kare dan mutum ya riga ya shiga kun ga da yadda mutum abin da zai kara nuna ma abun ka kalla idan aka gama sa mutum kabari waɗanda suka taɓa ƙasan nan suka ɗiba suka sa in an gama ne kake ganin suna yi haka suke me kenan an gama kowa za ka ga yi haka da hannunsa an gama wanda ya taɓa mai taɓa taɓo sai ya ce a kawo ruwa a kawo ruwa a zuba mai ya wanke shi ma in ya gama sai ya samu wani abu ya goge me kenan an gama wannan kadai ya isa ya ba ka wani duk wanda ya taɓa ƙasan nan a lokacin nan za ka ga kawai in ya gama yana haka da hannunsa an gama bam bam bam yaro karami in abu ka baci ya cinye ka baci mata suka iya wannan sun baci ya cinye sun baci ya cinye ya ƙara zagayowa suna so kada abu na ya tsaya ka sai ce a ka duba ya duba ka ƙara haka me nan an gama duk wanda ya je makabarta sai ya ga wannan in yanzu nan mutum ya mutu ka je makabarta sai ka ga wannan abun a aikace ana gama sa shi kabari za ga mutane na haka da hannu wanda ya taba kasa kuma ya nemi a wanke shi ma an wanke ya haka ya haka ya goge hannun in ya samu wani abin goge ya goge sannan ya haka to jama'a sannan ku da aiki sannan ku da aiki Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kai ma da aka ce aka kawo wanda kake son nan wurin ka ci kace mutane Allah ya saka da alkhairi an taimaka ma ka kawo wanda ka fito ka turbiya cikin kasa kana ji Allah ya saka da alkhairi tashi ta gaba shikenan sau da aka ba shi za mu yi makuka ba yanzu mu ne za mu yi makuka ya samu za ta kasance faman mata faqad afda ila rabbih wa qamat qiyamatuhu wa intahat a'maluhu ya subhanallah kuji wa tuwiyat sujillatu takaddun sama kamar yadda ka san in an gama abu a naka takaddan a samu roba batin nan a daure a sata wa wuri an gama littafin mutum gaba ɗaya duk aikin da mutum zai yi yanzu yau fayil ɗinsa close an gama an kulle an naɗe an aje kawai ta ranar kiyama za a buɗe ba wani abu da zai zo ta shiga nan ba wani abu da zai zo in ka ga wani abu ya zo ya shiga wanda ya kafa ne kafin ya mutu da in addu'a ce ya yi kirki ne ya sa ake mai addu'a in ƴaƴa ne shi ya haifo su shi masa tarbiyya ne yake kirki in wani abu ne ya kafa shi ya kafa abunsa itaciya ce ake cin ƴaƴanta ake cin inuwanta makaranta ce masallaci ne ake sallah ciki ake karatu ake kaza duk abin da ka sani wannan lokacin in ka ga ya je an tara shi a wani wuri dama yana raye shi shi ya kafa abunsa ci gaba kai kawai da sashi wani wuri ana tarawa tuwiyat sujullatuhu wa lam yajuz kuji kuji ba abun da zai tsallaka inda Allah illa bima qaddamat yada da abun da hannun shi riga suka gabatar ba wani abu da zai zo daga baya wa fil hal kuji kuma nan take sayara aljaza al-awfa nan take zai ga sakamako wanda ya fi shiga za a cika masa sakamakonsa faqad warada an ibn umar radiyallahu anhuma an samo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda qala inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce inna ahadakum idza mata dayan ku duk yayin da ya mutu idan ya mutu urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi to za a nuna masa wurin zamansa a can safiya da barici kullum sai an nuna wa mutum yana cikin kabarin nan ana nuna mai inda zai zauna bayan an gama zama ba an fito in kana min ahlil janna fa min ahlil janna Allah ka samu daga ciki idan dan aljanna ne zai sani dan taki zai sani to sai a nuna mai yana daga cikin yan aljanna wa in kana min ahlin na in ko yana daga cikin yan wuta ne Allah ka tsare mu wa min ahlin na sai a nuna masa yana cikin yan wuta da safe za a nuna masa da yamma za a nuna masa da safe za a nuna masa da safe da ya ga ihu in ya ga dan wuta ne ya dinga ihu kenan duk sadda aka nuna mai ya dinga ihu kenan har lokacin da zai ihun ba ba ba ta kautawa yuqalu lahu hadha maq'aduka sai a ce mai wannan shine wurin zamanka ko wannan shine wurin zamanki hatta ya ba'athaka Allahu ila yawmil qiyamah har zuwa lokacin da za a tada ta ranar tashi alkiyama ga wurin da za ki zauna can an nuna mutum idan aljanna ce mutum ya gani in wuta ce ma ya gani da safe da yamma in aljanna sai mutum ya ta murna yana ma gurin a tada kiyaman ma yanzu ma kawai saboda ya je ta in ka wuta ce Allah ka tsare ni akhrajahu al-bukhari tafi bi hada Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ni Allah ya samu daga cikin yan aljanna ya kare mu daga shiga wuta ba dan kalin mu ba tafi bi hada alaikum assalam na'am na eh ya duk wani abu ne wanda yake dukansu akwai akwai inda aka zo annabi shi ke ta addu'a mutane kuma na shuru ka san ko dai za su tafi amin annabi na yi ko idan kuma mutane sun zo kowa zai yi nashi kamar yadda ya ce ku reka ma ƴan uwan kudin kowa yana dai shi kenan ya ce nan ayi amma akwai inda kuma shi yayi dai ko sun yayi dai ba an za mu rika cewa ba inda muna nan yanzu lokacin da ya zo yi wa matan nan sallah ma ya ta ya dai ba yi ba suka aka aka kabbata ba ya ta aka dai in yayi bin za a yi babban abin nan mala wakar mutum yayi kawai kaka wannan lokacin duk wannan ruda ne kan fiye manta da shi domin a lokacin nan addu'an nan ko ta ya aka yi ta in ma mutum shi ya addu'an ya yi an san shi ana tsammanin alkhairi wurin shi ba a so ya addu'a me yasa in an zo wani wuri ake ganin wanda ake zaton alkhairi gare shi ake cewa malam wane yi wani addu'a ba dan ana ganin yana da kalmomi bane da ya iya ana ganin yana da salahiyya da ake sa ran alkhairi tare da shi to yanzu can wani aka ce malam yi mamacin na addu'a sai ya rika yi wanda ba su iya wasu kuma suna ta amin menene matsala aka sa aka ce malam yi mutane yi mun maimacin na adda sai fara adda ya ce to bari in karanta kaza bari in yi kaza in tawassuli da bari in karanta salatin annabi bari in karanta ayatul wannan kul wallahu guda uku yi kaza kuma wannan duk sabani ne babban sabani ne muna da littafi wata ilimin na gaba mu karanta sabani aka yi sosai wajen jigajigan malamai yana nan littafin an yi maganan hukuncin yi mamaci wani aiki bayan sakin zai iske shi ko ba zai iske shi ba har wannan addu'a sai da ya kawo cewa in wasu ka ce wani ya addu'a wani ya addu'a gashi ne littafi ne na abu ne da yawa amma wannan kawai kada ya dame ka in ka zo kawai ka ga mutane kowa ta ce ke yi kai ka ga dama kuma ka ga dama saboda kana ruhani kai za ka yi takan ka yi taka ka gama ba sai ka tsiyo ka baka jira in kowa ya gama a tafi tare kawai gaba ɗaya ba kuma mutane abin nan ba a'a ba ka ga dai wurin a ce me kake nufi wani lokaci wani abin da ya kamata mai rikici a kan shi ne ma ba shi muke rikici muna da matsaloli cike da gida sai mu je mu dauki yan karama mai ta rigima a kanta bayan ga manya manyan da sun kusa haɗe mu ma ba mu damu da su ba shine babban matsalar mu Allah ba mu mafita سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الرحمن والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعافظ اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة ما لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين